الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ورحمه الله تعالى مسألة وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا فهو الذي إليه في التصحيح يرجو والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيما نهجا يدري اصطلاح القوم والتمييزا بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kamar yadda muka ce wannan shi ne zamanmu na na takwas a wannan daura ta wannan shekara 1444 wanda yake daidai da shekara ta 2022 wannan matsala zai ambaci wasu sunaye ko wasu sifofi waɗanda ake bawa malaman hadisi akwai alhafiz ko almuhaddis ko kuma almusnid to shine ya fara da alhafiz ya ce wa zal hadisi wasafu fahtassa bi hafizin kadhal khatibu nassa wa zal hadisi wasafu malaman hadisi sun sifanta ma'abocin hadisi to masanin hadisi fahtassa bi hafidin sai yake banta da sunan alhafizu akwai nuska da fahussa bi hafidin aka keɓance shi da wannan suna alhafizu kazal khatibu nassa kamar haka alkhatibul bagdadi ya nassanta wato ya bayyana alkhatib شين أبو بكر الحافظ أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي wanda ya rasu shekara hijira tana 463 a cikin littafinsa aljami da akhlaqin rawi wa adabi sami al-khatib al-baghdadi yana da wani makandaman littafi da aka buga shi cikin mujalladi biyu sunan shi الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعين to a cikin wannan littafi ya lissanta cewa alhafiz shine wanda da zai yi bayani wa huwa alladhi ilayhi fi at-tashihi yurja'u wat ta'dil wat tajrih shi alhafiz shine masanin hadisi wanda ake komawa wajensa wajen neman bayanin ingancin hadisi da kuma bayanin adalcin masu ruwaya ko kuma wato rashin adalcinsu shine sukan da aka yi musu at-tashi abin at-ta'dil shine wasfin rawi bima yaqtadi qabul riwayati asifanta mai riwaya da abin da zai hukunta karbar riwayarsa wato asifanta shi da sifar da take nuna ana karbar riwayarsa sifofin da ake bawa mai riwaya a karbar riwayarsa suna nan mataki mataki tun daga mafi ƙololuwar sifa shine a'la maratibit ta'dil har zuwa mafi kankantar sifa da za a bashi a ce hadisin sa hasan ne to duk wannan matakan ɗaya bayan ɗaya yana nan a rubuce ga waɗanda suka san menene at-ta'dilu menene at-tajrih at-tajrih shine wasfin rawi bima yaqtadi radda aw bima yaqtadi radda riwayatihi shine a sifanta mai ruwaya da abin da zai sa ake karɓar ruwayarsa shi ma wannan sifa ko wannan sifofi matakai matakai ne mataki ne bayan mataki tun daga mafi munin sifa da za a ba wa mai ruwaya har zuwa mafi kankanta sifar suka da za a yi masa kuma wannan ta sa a dakatar da karɓar ruwayarsa to shi al-muhaddith shine wanda ya san waɗannan matakai ya san cewa waɗannan ruwat rawi kaza ga sifar da ta iya cancanta rawi kaza ga sifar da ta cancance shi to kuma wajensa ake komawa duk sanda ake buƙatar a san wannan sannan an yahfaza sunnata ma sahha wa ma yadri al-asanid wa ma qad wahima sannan an yahfaza sunnata sannan shi wato mai ruwaya din ya zanto kuma ya haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce as-sunna ana nufin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan ba su kadai ba har ma da al'athar abinda ya shafi maganganun sahabbai da kuma maganganun tabi'ai da duk suna da alaka da ruwaya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya zanto yana da haddar wannan ma sahha wani kamar badal ne na abinda na sunna ma sahha abinda ya inganta daga cikin sunna din wato ya haddace abinda ya inganta na sunna wa ma yajril asanida da abinda da shi zai iya gane wato sanadi sanad asani sune sune mazajen da suke cikin ruwaya kuma asani jamu sanad sanad kuma sune silsilatul rijal almusilat ila almatn wato wannan jerin gwanan mazajen waɗanda su ake bi ta kansu har akai ga matani wane wane dan wane daga wane daga wane daga wane wannan shine isnadi to ya san al asanid ya san abinda wato yana da ilimin abinda ya shafi asanid wato abinda ya shafi mazajen waɗannan hadisai sannan wa ma qad wahima da abinda arwatu fihi ruwatu da abinda su marwaita din suka yi wahami a ciki ya san inda suka yi daidai kuma ya san inda suka yi kuskure wahima alifun alifun itlaq ce kamar yadda aka sani saboda waka ta sa aka kara ta wahima ai galita abinda su arruwatu marwaita hadisan suka yi kuskure a cikin sa za'idan ai hala kaunihi za'idan halin kasancewar abin nan ƙari ne baya cikin asalin ruwayar to ya kamata ya san da wannan au mudraja ko abinda aka shigar da shi cikin matani ko dai wani abin nan wani ƙari da aka samu a cikin sanadi ko kuma ƙari da aka samu a cikin matani shi ne al'idraj duk cewa al'idraj yana iya kasancewa a sanadi yana iya kasancewa a matani akwai abin da ake cewa almazid fi muttasilin asanid wato sinadi ne a hakika isnadi ne muttasil amma kuma an ƙara wani rawi a cikinsa wanda ko da ba abu wannan ƙarin isnadin ba zai tsinke ba to sai dai wani ya yi musu kuskure sai ya ƙara wani rawi a tsakankanin masu ruwaya guda biyu shine almazid fi muttasilin asanid to duk ya san irin wannan sannan kuma ya san abin da ya zo mudraji a cikin sanadi ko a cikin matani wa ma bihi al-i'lalu anamu fiha nahaja kai kuma anaka fima nuhija ko to duka ma'ana za su iya za ta iya fitowa wa ma bihi al-i'lalu da abinda da shi ne za a iya ambatar illa da shi da shi ne za a iya ambatan illa da ta bayyana a cikin waɗannan asanid fiha ai fi hadhihi asanid abinda za a iya gane illa da take cikin waɗannan asanid da aka kawo wato dai ya san hanyar da za a iya gane hadisi mu'tal da abinda ba za a gane da abinda za a gane cewa wannan hadisi babu illa a cikin sa idan muka dauka a karatun fi fi ma ko fi ma nuhija وما به الإعلان فيما نهج أي فيما بين أتكين أبدا أكي بيانا سا أبدا أكي بيانا سا شيني أبدا يبين إن شيني آه شيء سوني أسانيد wato in ya kalli asali din zai iya gane cewa wannan isnadi akwai illa a cikinsa wannan isnadi babu illa inda akwai illa ga inda illa take ga inda aka samu illa a cikin wannan isnadin to duk wannan abubuwa ne da da shi alhafiz doye da zamto ya san shi saboda ka kaga ashe cancantar wannan sifa tana buƙatar wato cancantar wannan suna alhafiz yana buƙatar aiki ja ba ƙarami ba ka kula za ga ya san at-tashihi wa at-tadhif wa at-ta'dil wa at-tajrih wa yahfazu as-sunnah wa yahfazu al-asanid wa yahfazu al-rijal al-asanid wa yahfazu al-ilal yanzu to yana da ilmul ilal ya san ilmul ilal al-ahadith shine wa ma bihi al-ilal fi ma nuhija ko fiha nahaja nahaja ay istabana da abinda illa ta bayyana da shi ta bayyana a cikin isa asalin din yadris silah alqawmi to ba anan abin ya tsaya ba kuma har ila yau ya zanto yadris silah alqawmi ya san yaran malaman hadisi alqawm yana nufin ahli alhadith istilahahum shine yaran su ya san mustalahat din su ya san yaran da suke amfani da shi shine abin da yanzu muke karantawa yanzu abin da muke karanta shine istilah alqawmi din in sun ce kaza me suke nufi in sun ce kaza me suke nufi tun da aka fara karatun alfiya din nan abin da ake bayani kenan to ya zanto ya san wannan anamu sai ya ce wata mayyaza baina maratibir rijali mayyaza haka yake anamu kai kuma wata miyiza to duk dai ma'anar za ta bayyana yadris silahal qaumi wata mayyaza wato kuma yana da ya san yadrit tabayyuza at-tabayyuz shine at-tafawut wato tazarar da take tsakanin martabobi na mazaje kamar yadda muka ce akwai maratibut ta'dil akwai maratibut tajrih akwai maratibut ta'dil akwai maratibut tajrih wato mazajen da aka da aka aka addala su aka tabbatar da adalcin su to kowanne akwai ajinsa ba duka ne yan aji ɗaya ba kamar da kasani aka yi jarabawa akwai wanda zai samu a akwai wanda zai samu b akwai wanda zai samu c akwai wanda zai samu d akwai ma wanda zai samu f to mu cire maganar f a ce duk dai sun ci kowanne dai ya ci sai dai akwai wanda baya ko ba fallasa to haka maratib suke akwai wanda zai cinye 100 bisa 100 akwai wanda zai 95 akwai wanda 90 akwai wanda zai 80 akwai wanda zai ci 60 akwai wanda zai ci 70 haka har a zo ga wanda zai zo matakin faduwa to kowanne maza kowanne namiji akwai ajinsa akwai wanda za a ce siqatun siqa ko a ce ilaihi almuntaha fi fi tasabbut a ce wani ya kai ƙololuwa wajen aminci da aka bashi wajen kafuwa a ilimin hadisi ya kai ƙololuwa ko a ce la yus'alu an misli irinsa ma ba a buƙatar a yi tambaya a kansa to akwai waɗanda akwai kuma wanda za a ce sadu ko la ba sabihi kaga can ƙasa yake kenan a tambaya wala ba a ce to ba laifi kaga can ƙarshe yake kenan saboda haka matakai ne ɗaya bayan ɗaya har a zo ta ƙarshe to su ne maratibul rijal haka nan a aljar aljar wajen suka za a ce wane dajjal wane kazzab wane wadda kaga anan sukan da aka yi masa yayi muni akwai kuma wanda za a ce sanyi ulhif ko ko a ce abin nan saduqun abin nan sanyi ulhif ko a ce yahimu qalilan ko wani abu irin wannan wanda zai nuna maka cewa dai yana da dai rauni ko da yake raunin nashi bai tsananta ba to waɗanda su ne maratibin rijal to wanda za a kirawo shi da alhafiz ya kamata ya san mazajen hadisin kowanne da za a ambata a wani aji yake ya san da wannan fi siƙatin shi ne ya bayyana bayyana maratibin rijali mayyaza wato zai iya tantance matsayin mazaje fi siƙatin wa ba'afi wa tibaka game da abin da ya shafi siƙa wato aminci ko kuma ba'af rauni ko kuma dibaq dibaq shan tabaka ya san dabakar malamin akwai ilmin tabaqat bayan ilmin jarh wa ta'dil akwai kuma ilmin tabaqat shine kowane malami ka san a wani tabaka yake a wani aji yake yanzu misali in kace al-bukhari yace haddathana qutaybah ibn sa'id قال أخبرنا مالك an abi zinad an al-a'raj an abi huraira kaga kowace kowanne mutum nan kilas ne dabaka ce mai zaman kanta bukhari dabakarsa akwai waɗanda suke sa'anninsa a shekaru da isnadi sannan malaminsa mutaiba ibn sa'id kaga an je dabaka ta sama da bukhari kenan shine malamin bukhari to shi ma akwai waɗanda suke sa'anninsa waɗanda suke daidai da shi a wajen isnadi ko shekaru sannan aka je ga malamin mutaiba malik ibn anas shi ma akwai waɗanda suke sa'anninsa wanda suke daidai da shi a wajen shekaru ko kuma a wajen isnadi wajen malamai suka yi tarayya da shi a wajen malamansa sannan aje kan malamin malik abu zinat sannan aje kan al'araj har aje kan ɗabakar sahabi shine abu huraira to kowane mutum akwai ɗabakarsa ta yadda idan suna ya faɗo ko da ya yi kama da wani suna in ka dubi ɗabakarsa za ka iya cewa ba wancan ba ne wannan ne kowane da ka gan shi za ka ce ai wane ba zai yiwu ba yanzu misali aka ce wake an sufiyan wake kala haddasa na sufiyan to muna da sufiyan guda biyu mashahurai muna da sufiyan ibn uyaina muna da sufiyan sauri muna da sufiyan ibn uyaina muna da kuma sufiyan sauri to amma a cikin sanadin kawai aka yi kala haddasa na wake kala haddasa na sufiyan amma ba a bambance maka wanne ne ba to in ka san tabaqat ka san ilmu tabaqat kai tsaye da kaga waki an sufyan ka san sufyan as-sauri ne ba ibnu uyayna ba saboda ibnu uyayna sa'an waki din ne ibnu uyayna ya rasu shekara ta 198 waki ya rasu shekara ta 197 saboda shekarar da so su ma tsiran wata shekara ɗaya ne to da kaga wake an sufyan to ka san sauri ne shi ne ya rasu shekara ta 161 sauraka shi a ɗabakar su malik yake a ɗabakar su laif ibn sa'ad yake sauraka daga kagan ɗabakar za ka iya gane cewa wannan wane zai zama ba zai zama wane ba to shi ne a ɗibakin wanda zai yi ilimin hadisi dole sai sai ilimin ɗabakat shi ma ilimi ne mai cin gashin kansa da ake iya tantancewa suwa da suwa da ɗabaka su kaza haka nan ruwat masu ruwayar hadisi suna da almajirai daban-daban almajiran da su ma ana karkasa su ɗabaka-ɗabaka kamar a ce kana da almajirai akwai waɗanda suke manyan almajiran ka 'yan sahun farko akwai 'yan sahu na biyu akwai 'yan sahu na uku kamar misali ka ce az-zuhri yana da almajirai tili akwai waɗanda suke 'yan ajin farko manyan almajiransa irin su malik ibnu ibnu anas irin su allais ibnu sa'ad irin su sufyan ibnu uyayna da makamantansu akwai dabakar da take kasa da wannan waɗanda ba su kai wannan matsayi ba akwai dabakar irin su yunus ibnu yazid al-aili akwai dabakar da take kasa da wannan dukkan su almajiran mutum ɗaya ne amma kuma ba ba ba wato ba ba tsare kun juna bane wasu sun dara wasu a alizumtar wannan malami da kiyaye da haddace hadisansa saboda haka shi ma wannan sai ka san shi da haka in ka koma littattafai musamman littattafan da suka yi magana a kan ilalul hadith kamar littafin al'ilal sharhul ilal na ibn rajab kaga ya kawo tabaqat na malamai waɗanda suke al-muksirun kamar katada da tabakokin almajiransa kamar zuhuri da tabakokin almajiransa amr bin dinar da tabakar almajiransa kowanne zai ce to almajiransa sun kasu gida kaza akwai yan aji kaza akwai yan aji kaza har a zo kan masu rauni to duk wannan abu ne wanda yana shiga karkashin ilmin tabaqat to duk wanda aka ce da shi alhafiz to waɗannan abubuwa da ya tara su wannan ilimin muka da ya tara su yana da hifzi na sunna abin da ya kiyaye na sunna ya haddace dan abin da ya kubuce masa kaɗan ne galibi ya haddace mafi yawa sannan ya san sahihi ya san wanda ba sahihi ba ya san rijalul isnad ya san jar'u wa ta'dil ya san ilmul ilal ilalul hadith ya san ilmul tabaqat duk ya san waɗannan abubuwa to shine ake cewa al-hafiz kaga ashe kalma ce ba ganganwa ba samun wannan abu ne a yanzu sai dai a hakura ba zai samu ba ya ce kazal khatibu hadda haka al-khatib al-baghdadi ya yi ta'arifin ya yi ta'arifin wannan suna lil itlaqi yayin da za a za a ambaci wannan suna ga wani yayin da za a yi itlaqin wannan suna ga wani a ce wani alhafiz ne to ma'anarsa ya tattari waɗannan sifofi shine ma'anar alhafiz kaga wanda ya haddace qur'ani yana ce hafizi na qur'ani to shi kuma hadisi ba kawai ka haddace matanin shikenan ba a bayan ka haddace kuma ga wasu abubuwa duk ana buƙatar sai ka san su to in ka san su ne sai ka ji an ce wani alhafiz ne wani ya kai wannan mataki haka al-khatib al-baghdadi ya ambata a cikin littafinsa al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami فقال رحمه الله تعالى وصرح المزي أن يكون وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم
وصرح المزي شيكما أبو الحجاج المزي شيما كان سوانا الإمام ني شيما الحافظ ني كمان شي الخطيب البغدادي شيما الحافظ ني تو شيما وانا المزي إمام ني حافظ ني a zamaninsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan kusan ma ba kamarsa a zamaninsa a cikin garin sham a cikin garin dimashq shine jamaluddin abul hajjaj yusuf ibn zaki abdurrahman ibn yusuf al-qudai al-mizzi al-shafi an haife shi a halab halab cikin ƙasar syria tana ta 654 sannan ya rasu a shekara ta 742 kaga ya girma ibn taimiyya amma ibn taimiyya riga shi rasuwa ibn taimiyya 661 aka haife shi ya rasu 728 728 ibn taimiyya rasu shi kuma wannan an haife shi 654 kaga ya girma ibn taimiyya da 'yan shekaru sannan kuma ya rasu 742 to duk lokaci ɗaya suka taru suka rayu kuma abokai ne abokan juna ne sun taimaki juna wajen ilmantarwa da karantarwa da da'awa shi abul hajjaj al-mizzi abul hajjaj al-mizzi siriki yake ga ibnu kathir malamin da aka sani mai tafsiri al-hafiz ibaduddin isma'il ibnu kathir to sirikinsa ne shi abul hajjaj al-mizzi shine mai littafin tahzibul kamal fi asma'ir rijal ka ta fara kundin littafi da ya kunshi sunayen mazajen ashabul kutub sitta to shi albizi yayi bayanin mai ake nufi da wa ake nufi da alhafiz shine yace wa sarraha albizi an yakuna ma yafutuhu aqalla min ma'alima ya zanto abinda yake kubuce ma shi alhafiz na hadisi abinda zai kubuce masa na hadisi da rijal da tarajumin rijal da ahwalin rijal da buldanin rijal duk wani abin da ya shafi wannan bangare abinda zai kubuce masa akalla shine mafi karanci mimma alima kan abinda ya sani alifin ta itlaqi ce ya zanto abinda ya sani wato abinda bai sani ba shine kadan abinda ya sani din shi yafi yawa to ce to wannan shi ake kira shi ake kira al-hafiz na'am
قال رحمه الله تعالى ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملة مستكثرة ومن على سمائه المجرد مقتصر لا علم سم بالمسند وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا نعم ودونه wanda bai kai shi ba wato bai kaiwa ba bai kai bai kai alhafiz ba shine muhaddithun shine almuhaddith shi almuhaddith bai kai alhafiz ba shine duna alhafiz fi rutba kasa yake da alhafiz a matsayi to shi kuma ya yake shi ne ya ce an tubsira min za ka yahwi jumalan mustaksara wanda shi za ka same shi ya wato kiyaye a cikin abubuwan can da aka ambata ya kiyaye wani kaso mai yawa ya kiyaye wani kaso daga cikin abin da aka aka ambata din can na ilimin mukan can to ya kiyaye abu mai yawa a ciki kaga ba a ce abin da ya sani wato abin da bai sani ba ƙasa wato abin nan ƙasa da abin da ya sani ba a shi dai abin da ya sani ya san da yawa ya san da yawa yani ya haddace hadisai da yawa ya san rijal ya san maratibin rijal ya san irin hadis ya san tabaqatul rijal ya san abubuwa da yawa ce to wannan shi ake cewa al-muhaddith ita ce sifar al-muhaddith kaga al-muhaddith bai kai al-hafiz ba to sai kuma al-musnid wane ne shi kuma al-musnid bi kasrin nun al-musnid shine wa man ala sama'ihi al-mujarradi muqtasirun la ilma sin bil musnidi wa man ala sama'ihi al-mujarradi muqtasirun ay man muqtasirun ala as-sama'i al-mujarrad wanda shi kawai ya zauna ya ji hadisai ya samu jin hadisai ya halarci majalisan hadisai an karantar da shi hadisai ya tattara hadisai amma waɗancan abubuwan duka da aka ambata a baya na sanin mazajen hadisai da ilmul jar'i wa ta'dil da da tabaqatil rijal da abin da ya shafi ilmul ilmul ilal shi duk ba mai san wannan ba amma dai in ka zaunar da shi zai kawo maka hadisai da yawa ya san su amma la ilma ba tare da ilimi ba na waɗancan abubuwan da aka ambata to wannan sim a yi san bihi ka ba shi sunan al-musnidi ka ba shi sunan musnid wannan ana ce da shi al-musnid wato wanda yake da hadisai da isnadinsu ya ji hadisai da isnadinsu in ka zaunar da shi zai iya gaya maka hadisai da isnadinsu amma kuma wasu abubuwa da suka shafi hadisan na waɗancan ɗan tsarabe-tsaraben da muka ambata shi bai sani ba la ilma ba shi da ilimi a nan to wannan shi ake kira al-musnid kawai wato mai isnadi yana da isnadi amma ba shi da ilimin da ya ilimin mukan da suka shafi hadisi sannan sai ambaci wanda shi ne ƙololuwa wanda an kai iya matuƙa an kai makura shi ne wanda ya kware kuma ya kure shi ne ce wa bi amirin mu'mini na lakabu zawil hadithi kidaman zaben kabu ya ce wa bil amirin mu'mini lakabu lakabu a yi lakaban muhaddisuna malaman ko malamai masana suka yi lakabi suka yi wa zawil hadithi ma'abocin hadisi wanda yake ya tumbatsa a hadisi suka yi masa lakabi da amirul mu'minina ce amirul mumini na fil hadith amirul mumini na fil hadith kidaman ai fi qadimin zaman tun da dadewa an samu irin haka kidaman ai fi qadimin zaman tun jimawa an samu sun yi wa masanin hadisi da lakabin amirul muminina za man kabu wannan lakabin abin alfahari ne ai mafkharu man kabu ai mafkharu wannan lakabin da aka kira mutum da shi amirul mumini na fil hadith to abin ya yi alfahari ne to waɗannan waɗanda aka yi wa lakabi da amirul mumini na ko a da can ɗan tsirari ne ɗan kaɗan ne ba su da yawa akwai ɗan kaɗan cikin manya-manyan jima-jiman malaman hadisi da aka ba su wannan lakabi na amirul mumini fil hadisi to amma ba su da yawa kamar irin su shu'ba ibn al-hajjaj ابن الورد العتكي شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم البصري mutumin basra ne an ba shi wannan lakabin saboda ya kware kuma ya kure haka nan daga ciki akwai sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id ibn farrukh al-thawri al-kufi shi ma ya kai karshe ya kai matuka shi ma an kirawo shi da amirul mu'minin fil hadith akwai irin su ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn rahuya al-hanzali mutumin khurasan ne abokin imam ahmad ne malami ne tamkar imam ahmad shi ma a ilimi to shi ma ya kai wannan mataki na amirul mu'minin fil hadith saboda ya kware ya kure sannan akwai irin su Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma amirul mu'minin fil hadith irin su al-Imam al-Bukhari shi ma amirul mu'minin fil hadith irin su ad-Darqutni cikin al-mutaakhirin Ali ibn Umar Abu al-Hasan ad-Darqutni wannan shi daga baya baya zo a kansu da shi ya rasu shekarar hijira ta 385 sannan ya rasu shi ne mai littafin asunan da ta yana dara kutun dara kutun sunan unguwa ne a cikin bagadaza tuman bagadaza ne cikin ƙasar iraki unguwarsu ake ce mata dara kutun kamar rijiyar lemu wanda rijiyar lemu a cikin kamar shi ba dara kutun unguwa ce a cikin a cikin bagadaza su ce dara kudi ne nasabu ko?
laƙabu nasabu da wannan wajen kai da man za nasabu eh na eh laƙabu nasabu to a nuskar mal ibrahim maimakon kai da man za man kabu shi sai aka ce za nasabu shi a nashi haka wato a haka suka yi masa nasaba mu kuma ce zaman kabu amma a nuskar ka ba a immatul hadith ba أئمة الحديث أئمة الحديث يوه.
قدما نصبوا yawwa a immatul hadith kidman nasab mu kuma zawil hadith kidman zaman so akwai wannan
قال المصنف رحمه الله تعالى آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل مصر كالعلي فلعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهلي في الحمل واعمل بالذي ترويه والشيخ بج لا تطل عليه ولا يعونك ال- ولا ي- ولا يؤوقنك الحياء عن طلبي والكبر والظلمات فاد واكتبي للعالي والنازل الاستبصار لا كثرة الشيوخ الافتخار na'am a daga cikin waɗanda aka yi wa lakabi da amirul mu'minin akwai ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani mai fathul bari shi ma an masa lakabi da amirul mu'minin fil hadith a cewa aqimatin nisa an taridna misal al-hafiz ibn hajar tun daga haihuwarsa mata suka daina haihuwar kamar sa wanda kuma duk ya ga irin aikin ayyukan da ya yi a harkar ilimin hadisi kusan babu wani wanda ya taho daga bayansa ya yi irin wani aikin kusan kowa ma sai raja'a aka yi akan nashi aikin a nan ake ta dabalbala ya ta dabdala Eh. to sai ce adabu talibul hadis ladubban mai neman ilimin hadisi can ya yi maganar ladubban almuhaddis shi ma da min kenan abinda muka gama karanta muku da duk abinda ya shafi malamin ne mai ba da hadisi a nan kuma babin zai yi magana ne akan ladubban shi mai neman ilimin hadisi akwai abubuwan da suka yi tarayya da da malami akwai kuma abubuwan da shi mai neman ilimin hadisin shi ake wato nanatawa ake nanata masa cewa ya kula da su abubuwa ne da su za su yi za su haifar masa ɗa da ido su za su sa neman ilimin sa ya albarka Ah, wannan nau'i shine nau'i na 42 a cikin anwa'u ma'rifati a cikin anwa'u ulumul hadith da ibnu salah ya ambata a cikin littafinsa al-muqaddima yace wa sahihin niyyata na rubuta naka niyyata ko ونية yawa وصحه wa النية sahihin niyyata kai mai neman ilimin hadisi mai son ka zama ɗalibin ilimin hadisi to ka inganta niyyarka kaga ya ambaci wannan a can baya ma to kai ma mai nema ka inganta niyyarka saboda innamal a'malu bin niyyat wannan kowane aiki a duniya wannan hadisin yana shiga cikin sa ko dai a yi shi da kyakkyawan niyya ko a yi shi da mummunan niyya aiki na duk duk wani mutum mai hankali al'aqid al-mukhtar ghaira mukrah to baya aiki wanda ba da niyya ba sai dai kawai niyyar nan ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau to in ka ce za ka nemi ilimin hadisi to kyautata niyyarka ka yi ikhlasi ka nemi yardar Allah a cikin abin da kake nema kada ka neme shi don wata bukata ta duniya domin wannan ilimi ne da ake cin kasuwar lahira da shi ba kasuwar duniya ba wannan ita ce ka'ida nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة wanda duk zai koyi wani ilimi ilimin da ake koyan shi don Allah amma shi ya koye shi don ya samu wani kaso ko rabo na duniya wannan kadai yasa yake koyansa ba yake ce lam yaji da arfal janna ba zai ji kanshin aljanna ba kaga ba zai shige ta ba kenan da ba ji kanshin ta ba ina magana shigar ta wani hadisi ne sahihi yana nan cikin sunan abi dawud ibn hibban ya inganta shi a cikin littafin sa sahih haka nan al-hakim shi ma ya ambace shi to haka ya kyautata niyyarsa thumma sta'mili makarim al-akhlaqi sannan bayan kyautata niyya ka lizimci ka lizimci kyawawan dabi'u zanto ka zanto mutum ne mai kyawawan dabi'u mai gaskiya mai amana mai haƙuri mai girmama na gaba dukkan wata ɗabi'a mai kyau to ka siffanta da ita sun mahassili sannan ka shiga neman ilimin hadisi in ka siffantu da waɗannan abubuwa to shikenan sai ka shiga neman ilimin hadisi hassili ay utlub husula ilmin hadisi sai ka nemi sanin ilimin hadisi wannan shine abinda a ya dace ya yi ta'amiri da tahsil tahsil kamar yadda muka ce a baya shine kokarin fito da zinari daga cikin duwatsu a fito da zinari daga cikin duwatsu wannan abin yana buƙatar jajircewa da kokari kwarai da gaske to haka ake son mai neman ilimin hadisi ya jajirce ya yi haƙuri ya yi juriya sai in ya haka ne zai iya abin nan zai iya cin nasara ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ka rike abin da karfi kai kamar kana yi hadisin muslim na abi hurairata yake cewa ihras ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz kai kwadayin abin da zai amfane ka to ka dage wajen neman abin da zai amfane ka ka kuma nemi taimakon Allah kada ka nuna gazawa kada ka nuna sarewa abin nan imam muslim cikin kitabul wudu kitabu awqatis salah ya kawo hadisai daban-daban hadisin qatada an ayyub ya kawo hanyoyinsa daban-daban wanda ya magana lokutan sallah ciki yana maganar haka sai kawai ya kawo isnadi daga yahya ibn abi kathir ya ce la yunalu al-ilm bi rahatil jasad ba a samun ilimi da da da san jiki in kana da san jiki ba za ka yi ilimi ba in kana so ka yi ilimi dole sai ka zage ka haƙura da wahala ka zauna da yunwa ka daɓa a ƙasa wani lokaci ma sannan sai ka samu ilimi amma in kana son ka ji daɗi kuma ka samu ilimi to wannan kun yi ban kwana da ilimi kun yi hannun riga ba za ka sami ba ku haɗu ba ya yi nan ka yi nan malamai suka ce lokacin da imam muslim yana cikin bayanin lokutan sallah sai kawai ya jeho wannan asar din daga yahya ibn abi kathir wanda ba sharadin sa bane la yunalu lil rahatil jism to shine malamai nan suka tsaya cak me ya jeho wannan magana kana cikin magana lokutan sallah kawai sai ka jeho magana la yunalu lil rahatil jism shine al-qadi iyad a cikin littafin al-ikmal al-mu'lim yake cewa fahimta ta abin da yasa ya jeho wannan magana ganin irin yadda ya yi bibi turuk hanyoyin hadisin kata da an ayyu ibn abi tamir sakhtiyani na hadisin da wanda yake magana akan lokutan sallah ya kalailace hanyoyinsa wanda wannan aiki bai yiwu gare shi ba sai da ya wahala kawai sai wannan abin ya ci ya faɗo masa kawai ya gaba zai iya wucewa ba sai ya faɗi wannan magana ma'ana ni kaina sai da na wahala wajen in tattara maka wannan hanyoyin so a kakkaza cewa haka kawai a bagwas kawai wannan abin ya faru sai da aka wahala don haka in ilimi kake so ka samu to ka fa- ka sani fa ba za a same shi da da san jiki ba to shine yace min ahli misri kal ali fal ali thumma al bilad al hali thumma al bilad al hal wala tusahhil fil hamli to anan yana ba da shawara yana ba wa mai neman ilimi shawara idan zai fara neman ilimi ka fara min ahli misrika daga wato malaman garinka ka fara da tatsar ilimin da yake cikin garinka tukunna al'aliyi fal'ali ka fara da wanda yake da isnadi mafi ɗaukaka sannan wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa wato idan akwai malaman hadisi daban-daban daban a cikin garinku to ka fara bin wanda isnadinsa ya fi zama ali ka je ka tatsa abin da za ka tatsa sai ka matsa kusa na kusa da shi haka haka kar ka tsallake malaman garinka ka tafi wani gari ka bar abin da yake garinka ka tafi wani gari nema ka fara da nagarinka wannan shine abin da malamai suke cewa don ana rihla ne me yasa kake yin rihla don ka nemi hadisi kana yin rihla ne na farko dai don ka samu hadisi kuma don ka samu ulul isnad wannan ita ce fa'idar rihla ka samu hadisi kuma ka same shi da ulul isnad ka hadu da malamai daban-daban to in ya zanto a garinka akwai wannan me yasa za ka yi tafiyar ko ka bar nagarinka baka gama da shi baka tafi wani guri to shi yasa suke cewa ka fara daga garinka in ka ka gama da na garinka to sai ka tafi wani gari sai kuma ka nemi hadisin a can to haka malamai suke yi sukan fara da nasu na garinsu sannan kuma sai su yi rihla su tafi wasu garuruwa su su su su su su nema ne fita yawo neman ilimin hadisi a wancan lokaci sunna ce ta malaman hadisi kusan ɗaiɗaya ne ɗaiɗaya ne kaɗan ne waɗanda ba su fita ba irin su maliku maliku shi ne bai fita neman hadisi ba shi ma sa'ad da ya yi a madina yake gari ne da kowa yake zuwa inda yake saboda haka malamai suna tahowa daga ƙasa da ƙasa domin ziyarar madina zo masallacin ma'aiki su ziyarci ma'aiki a nan yake ribatar zama da su saboda haka shi ba zai buƙaci zuwa inda suke ba daga misra za su zo daga bagada da kufa iraki duk za abin nan a kufa basra sham duk za su zo nan aikin hajji zai kawo su to a nan kuma sai ya ribaci zama da su ya ji hadisinsu za ka ba sai ya ji inda suke ba to irin sa ba su da yawa waɗanda ba su yi rahila ba amma galibin malaman hadisi za ka cewa sun yi yawace yawace gari da gari domin su tara hadisi wannan kuma tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara nuna wa a, al'ummarsa cewa ka fita neman ilimi man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila janna duk mutumin da zai kama hanya ta, ta neman ilimi ya bi hanya dan ya tafi neman ilimi to Allah zai hore masa hanyar shiga aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya abin nan an samu ah, sahabbai sun yi tafiye-tafiye kamar Jabir ibn Abdullah ya tafi zuwa Abdullah ibn Unais Abdullah ibn Unais yana yana yana Masar ya tafi can afuwan yana sham ya tafi can don ya ji wani hadisi kwaya ɗaya a wajensa kwaya ɗaya a wajensa da hadisi ne wanda ya ji labarin cewa yana da shi bari ya tashi daga inda yake je can ya jiyo shi ya tashi ya sa ya yi tafiyar wata guda cir har zuwa gidan abdullahi bin wani don ya ji wannan hadisi haka nan uku bin amir ya yi tafiya zuwa ga maslabata bin makhlaj a masar shi ma don ya ji hadisi kwaya ɗaya a littafin arrihla na khatibul bagdadi da ya rubuta kusan ya tattara duk malaman da suka yi tafiya ne don neman hadisi kwaya daya a sa'id ibn musayyib yana cewa inna da narhalu layaliya wa ayyam li sama'i hadithin wahid mukan yi tafiyar dare darare da kwanaki don mu jo hadisi daya to wannan sunna ce ta malaman hadisi kuma wannan shi zai sa mutum ya tara malamai da yawa sai sannan ya ce wala tusahhili fil hamli kakkai sakaci kakkai sakaci wajen daukan ilimi wai la tatasahal fi hamli wajen ɗaukan ilimi domin kai sakaci wajen ɗauko ilimin to za ka je ka ɗauko amma kuma ake karɓa mun yi maganar yadda ake ɗaukar ilimi a gurin malaman hadisi akwai sama akwai qira'a akwai illa akwai kitaba akwai aljaza da sauransu to kakkabe hanyar da za ta sa a karɓar hadisinka shi ne la tusahhili fil hamli kakka yi sakaci da abinda wato da da ɗau- da wa- wajen ɗaukan hadisinka domin in ka je ana karatun kana bacci to za a rubuta wanda ya zo an yi karatun da shi amma bacci yake kaga da zarar aka ɗauko tsibaku sama ana duba aka ga ai ga sunanka amma an rubuta bacci kake kaga ba wanda zai zai karɓi hadisinka ko a'a wane yana ya- ya- yana yana yana nan amma wasa yake ko hira yake da na kusa da shi ko ku a yana a sha ruwan tsuntsaye yau ya zo gobe ya ki zuwa ko yana zuwa a makare to kaga duk wanda yana nuna cewa tahammulin hadisin da kai yana da rauni ko kuma a'a kana barin asalin eh, abin nan nuskar ka ka dauki ta wani ita kake ji to duk wannan abin da zai raunana maka tahammuli shi ne ce kakka yi sakaci wajen daukan hadisi wa'mal bil ladhi tarwihi sannan ka rika aiki da abin da kake ruwaitowa wato hadisan da kake ji ka rika aiki da su hadisan da suka shafi ibada suka shafi adab suka shafi fada'il to ya zanto kana dabbakawa kai ya zanto kana ji amma baka aiki da su sai ka shiga cikin waɗanda Allah ya soke su da irin wannan ɗabi'a su ne ahlul kitabi fa nabazuhu wara'a zuhuri sun ji amma sun jefar da shi a bayan bayan su آه، نبذوه وراء ظهورهم مالك ابن ميغول يكي cewa ay taraku al'amala bi sun kin aiki da littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu saboda haka kai aiki da shi suna cewa wannan aikin da shi zai taimaka maka wajen ka haddace shi al-waki ibn al-jarrah yake cewa inna la nasta'inu bil bil bil amali fi hifz al-hadith mukan yi- nemi taimakon aiki da hadisi don haddace shi wato mukan yi aiki da hadisi don mu haddace shi nasta'inu ala hifdh alhadith bil amal muna wato neman taimakon haddace hadisi ta hanyar aiki da shi to wannan shine ma'anar wa'mal bil ladhi tarwihi wash-shaykha bajjil wash-shaykha wannan maf'ul ne muqaddam bajjil ay azimhu ka girmama malaminka ka girmama malaminka kada ya zanto kana daukan karatu a gurin sa amma baka gaddara shi tashi ba ka ganin kimarsa in kai haka alma- al- al- ilimin naka ba zai albarka ba ba za ka amfana da iliminka ba ko kuma idan shi malamin ya fahimci ba ka ba shi darajarsa da kimarsa to shi kuma zai rika maka rowar iliminsa zai rika maka rowar iliminsa za ka ga daga cikin tabi'ai abu abu abdurrahman ah, abu salama afwan abu salama ibn abdurrahman ibn auf da ubaidillah ibn abdullahi ibn utba dukkaninsu almajiran abdullahi dan abbas amma shi abu salama ah, ibn abdurrahman yakan yawai jayayya da abdullahi dan abbas da ya kawo wani abu zai kokarin ya ce ko shi ga wani abu da ya fahimta yana da yawan ja ja da shi shi kuma ubaidillah ibn abdullahi ibn utba mai biyayya ne yana sunkuyar da kai ya tsaya ya ji hadisan abdullahi dan abbas ba tare da nuna shi ma yana da wani ilimi ba to sai abdullahi dan abbas ya rika hana abu salama hadisansa sai rika ba ubaidillah shi yasa in ka dauka kai kididdiga hadisan ubaidillah ibn abdullahi ibn abdullahi ibn utba an ibn abbas suna da yawa amma na abu salama ibn abdurrahman ba su da yawa saboda mai saboda suka ce shi bai ba wa abdullahi dan abbas girmansa ba su kuma da ya ga haka sai ya masa ruwar ilimin sauraka yana da haƙƙi ya hana shi tunda dai bai ga girman abin da yake koya masa ba to shi kuma ba zai bashi ba ya tafi da halinsa to shi yasa suka ce ka girmama malaminka don wanda zai taimaka ka samu ilimin cikin sauki kuma wannan zai taimaka har ila yau ilimin da kake da shi ya amfane ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa minna man lam yubajjil kabirana wa yarham sagirana baya tare da mu wanda baya girmama babba cikinmu ba kuma ya da wanda baya tausaya wa karamin cikinmu saboda haka akwai buƙatar yin wannan wa shaykha bajjil ka girmama annabi a wata ka girmama malami shi malamin hadisi ka dubi abin da yake zai koya maka maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kowane ma malami kowane malami matsayin da yake kai shi zaka lura da shi matsayin da yake kai shine yana kan gadan annabta ne annabi yana cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne saboda haka lokacin da kake girmama shi abinda yake ya gada shi kake girmamawa saboda haka yana istishabin girman da zaka yi bawa aiki sallallahu alaihi wasallama to shi yanzu a gaban ka malamin ka ne shi yake sanar da kai abinda yake gadan annabta to ka bashi wannan girma saboda haka kaskantar da shi kaskantar da abinda yake tare da shi ne wulakanta shi wulakanta abinda yake tare da shi ne shi yasa za ka ga ɗalibin ilimi baya zuwa ya yi wa malaminsa taka tsaye kawai sai dai zai ya dira gidansa ya ce ya zo ya ji karatu ba tare da ya bi hanyar da ya dace ba Allah ce wa lau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim la kana khairan lahum sai ya hakuri har ka fito ba wai kawai su je su ta kwankwasa ma kofa ba ka fito ka fito na zo tambaya ne na zo da Allah ina da wani ɗan matsala ne za ka warware mu ba a haka abdullahi ɗan abbas yakan je wurin al'ansar manyan sahabbai mutanen madina waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tun shi yana ƙaramin yaro lokacin bai yi wayo ba suka samu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi bai ji hadisai daga wajen annabi da yawa ba ibnu abbas bai ji hadisai da yawa daga wajen annabi ba saboda haka sai ya rika bin manyan sahabbai har gida amma in ya je baya kwankwasawa wani gida ya fito ya ce gashi ya zo ya ce ina iya kwankwasawa in ce gani na zo saboda darajar dangantaka ta da gidan manzanci gidan annabi a buɗe min in shiga amma sai in zauna a kofar gida har sai lokacin da ya fito wasu ma su rika cewa kana dan kana dan baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi sallama ba ka shigo ya ce a ai ilimi irin masu ake sauraka a nan zai zauna wani lokaci ma har bacci ya ɗauke shi a ƙofar gidan ya yi fulo da ƙasa ya yi fulo da ƙasa har lokacin da shi mutumin sahabin zai sai cito ya zo tambayar hadisai ne to ka duba yadda ya zama shakundum a ilimi ya zama habru hadhihi al-umma to shine anan yace la tutil alaihi kada kuma ka tsawaita masa wato kada ka je ka tsare shi ka je wurinsa da niyyar karatu kuma ka tsare shi ka zauna ka daɗe saboda ba ka da aiki yi shi ka hana shi abin da zai yi ko zai huta ko zai yi karatu yana da wasu abubuwa a gabansa amma ka je ka yi masa zaman da baro a gabansa ka sa shi gaba kana hira da shi za ka ga wani ya bugo maka malam yaushe kake firi zan zo mai hira wai yaushe kake firi shi yana da firi saboda haka kai ma ya kamata kana da firi saboda ya zo ya maka hira to kaga wannan shine abin da yake cewa kada kai wannan saboda dadewa a gaban mutum musamman wanda yake da abubuwa to yana jawowa mutumin nan duk sanda ya ji murya kana sallama sai gaban shi ya bani to ga wannan shi ke nan komai na ya tsaya sai yadda hali ya yi to ba a san haka in ba ya baka izini ka shigo to zo ka yi abin da za ka yi in gaishe shi za ka yi in wani abu za ka tambaye shi ka tambaye shi ka ba shi guri kada ka daɗe a gurin domin irin wannan zai iya cutar da shi shi da ya ce la tutil alaihi kada ka tsawaita masa cewa la ya uqal ka alhaya an talabi wal kibru wa zulmatu fadu wal kutub wala cewa lokaci yayi ina ganin tsaya a nan insha Allah in mun yi sa'a a karatun abin nan ko mai gudu-gudu don mu ga mun kai ƙarshen babin abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya fi mana musallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
جزاك الله خير يا شيخنا وغفر لوالديك ولأئمة المسلمين